بسم الله الرحمن الرحيم الإمام الجوزي يتقبل تشيوا فاقمعه بالصبر الجميل وذم على كوكما فاقمعه بالصبر الجميل ودم على الصول الطويل فإنه كالمبغد واغبد جفونك عن حرام واقتنع بحلال ما حصلت تحمد في غد ودع الصبا فالله يحمد صابرا يا نفس هذا موسم فتزودي الصبر عن شهوات نفسك نومة فامتد غالط شهوة لم ترقدي تحمد هناك إذا هواك تركته يا سعد تسعد بالمعاش الأغضب إن شئت نيل الفخر فاصبر واصطبر إن المفاخر في الطريق الأبعد وبيع فاقمعه بالصبر الجميل ودم على الصوم الطويل فإنه كالمبغض فطلعت الصبر الجميل ودم على الصوم الطويل فإنه كالمبرد كالمبغض كالمبرد كالمبغض كالمبرد واغضب جفونك قل لك زي إذا مبرد زي إذا مبرد زي إذا مبرد mun ce mubarak za mu ji fassararsa in mun ce mubarak za mu ji abin nan nasu waghdud jufunaka an haramin waqtani وارجمونك عن حرام واقتنع بحلال ما حصلت تحمد في غد بحلال ما حصلت تحمد في غد ودع الصبا فالله يحمد صابرا ودع الصلاة فالله يحمد صابرا يا نفس هذا موسم فتزودي يا نفس هذا موسم فتزودي الصبر عن شهوات نفسك نومة الصبر عن شهوات نفسك نومة فامتد غالط شهوة لم تنقدي فامتد غالب شهوات لا ترقدي تحمد هناك إذا هواك تركته تهمت هناك إذا هواك تركته يا سعد تسعد بالمعاش الأغد يا سعد تسعد بالمعاش الأرغد إن شئت نيل الفخر فاصبر واصطبر إن شئت ليل الفضل فاصبر واصطبر إن المفاخر في الطريق الأبعد إن المفاخر في الطريق الأبعد أي ياتمك أما الشباب فظلمة للمهتدي وبه ضلال الجاهل المتمرد ليس الذي ترك الذنوب مشيبا قد تاركي لها وقت شعر أسود وحزوة تسيس فقمعه فقمعه yace son zuciya son zuciya na na na na ƙuruciya son zuciya na ƙuruciya fa ma'ahu ka bibbige shi ka daddan kwafe shi bi sabrin jamili da haƙuri mai kyau fasbir sabran jamila ko eh sai Allah ce fasbir sabran jamila ka yi haƙuri haƙuri mai kyau shine ne as-sabru an maqdira as-sabru an maqdira kana da iko amma ka danne ودم على الصوم الطويل سنن كدوم وجن ين أزمي من صوم فإنه ين أزمي غمتم دبي دماتا كالمبردي كمان من سسن يامتا زي سن يامتا شعوسا المبرد أبغاد يبرد فهو مبرد كوكما من المبرد المبرد هو المبرد كيبا المبرد المبرد عفوا المبرد المبرد زي زمان مكة كمان قدما kun ga mabarad ismul ala mafa'al mabarad ba mubarad ba mabarad ko mubrid in ka ce mubrid mai sanyayawa ai sha'awa tana da harara ko ko to to to to to shi azumi shi zai zama mai sanyaya sha'awa ko kuma kalmabaradi zai zama maka kamar guduma wadda za ka dandage kanka da ita ko sai ce waghdud jufunaka ka rantsa idanuwanka jufun jufun jam'u jafnin an haramin game da kallon haram waqtani bi halali ma hassalta ka wadata da halal din da ka sama halal din da ka sama in kayi aure matarka tuhmad shi a yabe ka fi gadi a gobe tashin alkiyama waghdud jufunaka ka rantsa idanuwanka kana da jufun da yawa ne kana da idanuwa nawa kake da su to ya ce maka dufu Su laraba suna yin irin wannan ai. mu abu biyu sai a mai da shi jami'i in ka cire ma ka ce wa buzu uyunaka shi ma zai hau wa buzu uyunaka an haramin ka rantsa idanuwanka an haramin game da kallon haram waqta ne ka wadata nan waqta ne daga qana'a ne ai ko eh bi halalin da halal bi halali ma hassalta da halal din da ka sama na mata tuhmad sai ka ayabe ka fi gadi gobe tashin alkiyama wada saba yace ka kyala karkata asaba karkata eh sabanin kal fuadu falam tazib tuzibhu ko fallahu yahmadu sabiran kullun Allah ta'ala yana yaban mai hakuri inna Allah yuhibbu sabiri ko sannan kuma Allahu ma as-sabiri ko ba haka bane ya ayyuha alladhina amanu sabiru wa sabiru wa ghabitu واتقوا الله لعلكم تفلحون سواء الكتاب فلاحي الذين صبروا وصابروا ya nafsu ya kai rai na haza mausimun wannan lokaci ne nan da ya kamata haza mausimun wannan lokaci ne fa tazawwaje saboda ka yi guji ka faka mashibu ra'sika min nadirin yughalibu launuhu launa sawad ka fara a lokacin ko ba haka bane as-sabr kaga hakuri an shahawati nafsika game da sha'awar kanka naumatun kamar bacci kai kake huta ma kanka in kai in kai idan idan kai haƙuri game da sha'awa ka kaman bacci kai ka huta mutum ya bacci ya huta kaga zai tashi ji ya jagije ko ba haka bane sai ce famtadda famtadda ghalita shahwati lam tarkudi ko famtadda ghalita shahwati eh famtadda ghalita shahwati lam tarkudi amma kai ba ghalita bane ghalitu ne famtadda ghalita shahwati amma sha'awa wacce take ta kuskure sai ta yi fiki-fiki nan tankudi ka yin bacci ya kamata kai bacci a wannan lokacin ka huta sai ka yin bacci kai bacci sai ka kwantar da sha'awarka kwantar da sha'awarka kamar bacci kai to amma kai kuma famtar da ghalibi shahawati sai sha'awarka wacce take ta kuskure kawai sai ta miƙe ta tafi lam tankudi ka yin bacci idan kai wancan shawarar da aka baka tuhmad hunaka tabbas za a yabe ka a filin tashin alkiyama idza hawaka taraktahu idan ka kyale son zuciyarka idza tarakta hawaka in ka bar son zuciyarka to ranar lahira za a yabe ka ya sa'adu ya kai mai rabo tas'ad za ka samu rabo fil ma'ash bil ma'ash al arghadi da rayuwa wacce tafi kyau tafi daɗi al arghad fa kulu min ha ragadan ragadan mai daɗi to kuma sai ya sa shi a matsayin ne ismut tawzil sai ce al'aghat in shi ta lailal fahari idan kana son ka samu alfahari ranar lahira fasbir to kai haƙuri wasbabir sannan ka nace akan haƙuri shi kan shi haƙuri sai ka matsa ma kanka kai ba shine istibani akwai akwai as-sabr akwai at-tasabbur akwai al-istiba akwai al-musadara akwai ha al-imam al-qayyim ya kasa a cikin ibnu sabir ne musu babi ko fasali as-sabr at-tasabbur al-istiba al-musadara al-istiba shine istabara kai ka matsa ma kanka ha hakurin ya zama maka ne dabi'a kullun tare kake da shi tastahibuhu shine kunta mustabiran ai kunta mustahibahu ka zama kullun tare kake tare da shi dabi'a haƙuri ya zama maka dabi'a shi ko at-tasabbur ka matsa ma kanka har ka samu istibarin to shine sai ce in shi ta nailal fakhri in kana son ka samu ai ka samu abin da zaka yi alfahari da shi ranar lahira fasbir to kai haƙuri wasbir kuma ka matsa ma kanka har haƙuri ya zama maka dabi'a innal mafakhira domin ababan alfahari fi dariqil abadi suna cikin hanya mafi nisa ba da kusa ake samun su ba ba kusa kusa zaka samu abin da za alfaharin duniya ƙarya ne yi mana innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum ne kawai wa takathurun fil amwali amma sai ce ne a matsalin raisin a ajabal kuffara na batuhu sun mai hiju fatara kuma sarran sun bai kuna hutama amma sai sai fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wadaka in kana son ka fahimci duniyar nan ba wani abu ne sai ka wannan fa waɗannan baitota na al-Imam al-Jawzi guda goma sha ɗaya baitota ne masu fa'ida masu ma'ana akwai nasihohi da yawa a cikin su da ya kamata mutum ya ɗauka a cikin su lokacin ka shine lokacin lokacin lokacin lokacin ka kai amfani da shi الباب الثالث في الموسم الثالث وهو حال الكهولة الباب الثالث بابي نأكل filmusin science wanda zai bayani a matakin rayuwa lokacin matakin rayuwa na uku haka ne ana ku ruwa halin kuhulati shine mataki na dattijantaka wancan mun ce mataki na ne kuhuciya wancan mataki na yarinta nan kuma mataki na dattijantaka ya kamata mutum ya kai ya zama mai hankali domin daga shekara talatin da shida ne har zuwa shekaru hamsin idza asha maw'un ku hamsina hawlan wa lam tara fihi athar al afafi to fala tastasibanna lahu rashadan mutum shekara hamsin bature ma ya ce shi ya rage goma ya ce a foolish at 40 is a foolish forever har abada wawa a shekara hamsin mutum bai hankali ba shi ne shi ma mai hikima kila a nan bature ya gani ku wallahu alam man lam yulahiz naqsahu fi umrihi fil 40 fa innahu fi aqli ka kai shekara 40 amma baka gane kana jin rauni a jikinka ba to wannan raunin daga kwakwalwa ne mutum ya kai shekara 40 bai gane jikin shi ya fara canzawa ba ya kamata ya fara tattara ina shi ina shi ya fara shirye-shirye yanzu cewa suke 35 ma sun ce in mutum ya kai shekara talatin da biyar to ya fara awon siga siga na wannan satin na wannan shekarar da suka yi bikin ranar ranar ciwon yaƙi da ciwon siga haka suka faɗa shekara talatin da biyar ba ku karanta ba ko shekara talatin da biyar suka ce mutum ya kai shekara talatin da biyar to ya rika zuwa ana auna shi siga ciwon siga diabetes wato wai duniya ta fara ƙin shi kenan duniya ta fara cewa ba ni ba ka ta sake ka ta fara maka saki in mutum ya gaji da matar shi yana son ya sake ta sai ta mata walakanci wara da hali to ita ma haka dama take ita ita ake aura ita take auren ita mace ce amma ita auren auren mutane take so daga mazajenta yawa gare su mazajenta yawa gare su ta auri wancan yau gobe ta saki wancan haka take yi wanda ya mata sai ta aure shi in ta gama zuke shi sai ta kuma sake shi sai ta auri wani haka take shekara talatin da biyar mutum ya je fara awan hawan jini duwai rayuwa ta fara sannan shekara talatin da biyar mutum ya fara rage cin naman sa jan nama shi dai kifi mai karni ta abubuwan daɗi su kwai duk ka fara sallama da su mutum ya fara ma kansa tarbiyya yana ragewa in ba zai bari ba duka to ba sai an kai arba'in ba kaga shi ya ce man lam yulahif naqsahu fi umrihi fi al-arba'in fa innahu fi aqlihi in mutum ya kai shekara arba'in amma bai gane jikin shi ya fara canzawa ba to wannan matsalar raunin to daga kwakwalwa take bi da hankali in kai kai shekara arba'in ka fara ina ka fara bincike mun gane shine kuhula din ويكلم الناس في المهد وكهلا النبي عيسى عليه السلام zai yi magana da mu yi magana da mutane fil mahdi a lokacin da yake tsumman goyo sannan wa kahlan idan ya dawo idan ya dawo a matsayin mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yahkum bil qur'ani was sunnah yasa al-imam ibn hajar alai al-asqalani alaihi rahmatullah a cikin al-isaba ya lissafa cikin as-sahaba sai na isa alaihi salam yana cikin sahabbai sahabban manzon sallama ne yana cikin sahabban manzon sallama laqiyan nabiy sallallahu alaihi aina laqiyahu laqiyahu fil bayt al-muqaddas ya sun hada baitul maqdis sun hada a baitul maqdis ko al-bayt al-muqaddas ko baitul maqdis sun faɗu واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون سنكون سنها دع سما سنك لقي النبي صلى الله عليه وسلم سن مؤمنا به يتشي مرحبا بالأخ مرحبا بالأخ الحبيبي haka yace wa annabi sallama yace ma yace mara balale da da dan uwa dan uwa masoyi sannan kuma wa mata ala islam ya mutu ala islam ai yanzu annabi isa bai mutu ba النبي عيسى بمتبع وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له صدق النبي عيسى من ذلك السنة ينزل عيسى ابن مريم عدلا النبي عيسى زي سقو أما إني عادل يحكو بالقرآن ويقصر ويقصر الصليب سنا ويقتل الخنزير ده على جنة النبوة على ديسي النبي عيسى قشيش إن يزو كذا بامنا to ka gani ko to to to wa kahlan kenan shimatu hadal mawsim mala yace alamomi na wannan lokacin ya za ka gane ka shiga ka shiga ka kai matsayin ka halu hada zamanin fihi baqiyatun min ash-shababi kun ji ko ce wannan wani lokaci ne wanda a cikinsa akwai sauran ƙuruciya mutumin da ya kai shekara talatin da shida akwai tsoron ƙuruciya har yanzu akwai tsoron ƙuruciya walin nafsi fihi mailun ila shahawati kuma har yanzu raina da karkata zuwa ga sha'awa shekara talatin da shida talatin da bakwai talatin da takwas arba'in har yanzu akwai har zuwa hamsin akwai wani nau'i na na sha'awa a tare da mutum irin abubuwan da matasa suke zai ga mutum shi ma yana ɗanyi ko baya cikin su wa fihi jihadun hasanun a cikin sa kuma akwai jihadi kyakkyawa wa in kana taqatu shaybi tara'u duk da cewa taqatu shaybi irin taqat karfi na ashaybi na furfura tara'u suna tsorata mutum mun gane tsufa a lokacin furfura ta fara haskaka kan mutum ko gashinsa to a daidai wannan lokacin ta fara tsorata ka to shi yasa mutum zaka ga yana jaha duk da waɗancan abin nan din baqiyatun min shababi da kuma linnafsi fihi mailun ila shahawati yace wa in kanat baqatu shaybi tara'u duk da cewa abin nan baqat karfi na sha'awa karfi na ashaybi furfura tara'u sun fara tsorata mutum mutum ya dan fara na ce muku wata rana wani aboki na muna zaune sai ya kalli madubi sai ya duba sai ya gafa kanshi duk farfara ta fito ce masha Allah masha Allah fito ni masha Allah masha Allah kana ba eh amma kai wa mashi ita ai ko ba haka bane ai bai so ba akwai masu sun ga irin yan furfuran nan kwara ɗaya biyu uku sai su tsinke ta to an ce wai in ka tsinke ɗaya sai uku su fito a wajen kaga shi kenan in za ka batta ka batta ai manzo Allah ta sama ya ce hasken Allah yi mana shaibatul mu'min nurun min Allah hadisi ne sahihi farfaran mummuni haske ne daga Allah saboda ka nesa za ka tsinke ka batta sannan wa tuz'idu min mahajin lahawi sannan wa tuz'idu sannan ƙarfi na furfura tuz'idu suna firgitarwa min mahadi allahawi daga shimfiɗar wasa in mutum ya kai wannan lokacin za ka ga furfura na tsorata shi ba zai rika wasa ba amma in ka ga mutum yana nan a wannan lokacin kuma abokanai zo su rika dambe ana dambe ana goga jiki kuma mutum ya kai wasu har sun wuce irin waɗannan shekarun ma amma ba su daina irin waɗannan shirman ba وليقتفي الكهل بنور الشيب malam ya ce wal yaktafil kahlu dattijo ya wadata bi nuri shaibi da hasken furfura allazi adaa lahu sabilar rahili wanda ya haskaka masa hanyar tafiya lahira da kaga furfura a kanka to wannan furfura haske ne da ke haskaka maka hanyar lahira to to ka kula da wannan furfura yughalibu launuhu kafaka mashibu ra'sika min nadhir yughalibu launuhu launa as-sawadi ai ba mai wahal min wa'izin laka kalba ya bi in ji mai dan goma ko wahal min wa'izin laka kalba ya bi shin kana da mai wa'azi fiye da wannan farin kan naka yughalibu launuhu launas sawadi farinsa na rinjayen launin baki da can baki kake fat gashin ka yake fat baki wulik kai yanzu sai gashi kanka ya koma yana koma fari wani ka ganshi zai ganshi kamar atafa kuma yanzu shekaru hamsin ne sai ga mutum ga baki ɗaya babu bakin gashi a tare da shi na'am wal yu'amil bil baqiyati al ma'ilati ila al hawa malan yace wal yu'amil yayi mu'amala bil baqiyati al ma'ilati ila al hawa da sauran ransa din nan mai karkata zuwa ga san zuciya to yi mu'amala da shi ya wahal ya ki yadda da ita wannan son zuciya kai ya yadda da shi yarba sai ya samu rabo lakin lakin la ka ribhi shababi sai dai ba kamar riba kuruciya ba kuma malai yana yaban mana wancan fa shekaru goma sha biyar din nan zuwa talatin da biyar su ne lokacin da za ya kamata kai abubuwa fa lokacin da ya kamata mutum mutum mutum ya gina rayuwa kenan rayuwar duniya da rayuwar lahira a lokacin ake ginawa ka kalla a duniyanci su ne sanawatu da jami'a su ne sanawatu a yuki hatsu bil jami'a su ne shekarun da ake shiga university su ne shekarun sabis duk nan ka wuce talatin ma ba za ka je sabis ba in ka shiga talatin sai su ce ka fara tsufa talatin yi ke nan ka je a baka exemption a baka exemption letter shi ke nuna exempted by age an shirya ka kai ba sai ka je sabis ba kago nan a duniyar ta ma fa kenan shekarun nan su ne shekarun shekarun shekarun shuka shekarun shuka kenan saboda haka ko da mutum ya ya kula da rayuwar shi lokacin da yake ta halu to ba kamar yadda yake kula da rayuwarsa a lokacin da yake shabun ba kun gane saboda wannan marhalatu shababi din marhala ce da bai kamata mutum ya saka ci da ita ba ina sanana ta mana duk a wannan matakin ake kada mutum ya wasa da ita qala shafi'i rahimahullah al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yace fi man atamra'atan wa hiya ha'id mutumin da yazo ya sadu da matarsa tana haiba al-imam shafi aka ce ya ce in kana fi awwal al idan a farkon haila ne fa alaihi dinarun to zai ba da dinari daya وإن كان وإن كان في آخره إذا كو أقرشان هيلا ليه فنصف دينار تولي بعد رب دينار شيشي وهذا لأنه كان في أوله قريب عهد بالجماع فلا يؤذر دومن إذا أفرقوني فرقا هيلتا دومن أي بيدت إذا بر سادوا إتبا فلا يؤذر تبلا أباش أزريبا وفي آخر إذا وفي آخر إذا كو أديني قد بعد أهده به يا دقي به سادوا بقى fa kuffifa anhu sai aka sauƙaƙa masa kun gane fikihu an ruwaito wannan magana daga alimamu shafi cikin malaman da suka kawo wannan akwai alimamu ashaukani a cikin nailul autar sharhin da ya ma muntakal akhbar littafin majduddin al-imam ibn taymiya al-imam ibn taymiya al-jadd kakan yana da littafin sunansa muntakal akhbar fi ahadisi sayyidil akhyar شيني شيخ الإسلام بن قي الإمام الإمام عبد السلام ابن تيمية بابا شيخ الإسلام ابن تيمية تو الإمام الشوكاني شي كما سيزو يدوكي wannan littafin na منتقى الأخبار شي يمسى شرحي مجلدي هو تيكا تيكا جزء تقص sune sune shine ne al-awtar littafi ne na fiqh sosai kuma mai ban sha'awa littafi ne na fiqh bil adilla hadisai ne yake sharhi to an ruwaito wannan magana daga gare shi mun gane to amma hadisin da ke cewa mutumin da ya sadu da matarsa tana haila sai ya ba da dinare daya ko nisfu dina haka ya ce amma kuma hadisin malamai sun yi jami'in zaka a game da shi mafi yawancin malaman hadisin tafi akan cewa hadisin bai inganta ba to ka ɗauka ya inganta a wajen al'imamu shafi shi ya inganta a wajensa to sai maka sharhin hadisin sai ce idan farko ne idan farkon fara hailata ne to shi ne aka yi wa mutum ukuba aka zafafa masa aka ce ba da dinari dan ne zai sadu da matarsa tana farkon haila alhali bai daɗe da gama saduwa da ita ba amma idan sai da ta kusan gama haibata ne sai ya sadu da ita sai al'imamu shafi ya ce to ya ba da nisfu dina rabin dinari saboda me saboda ba'u da ahaduhu kaga a lokacin ya daɗe ya ƙosa ƙila ta gama ko to shari'ar musulunci sai ta sauƙaƙa masa hukunci nan a mazhabin shafi'iyya akwai malaman da suke ganin kwata-kwata maganar dinari ɗaya ko dinari ɗaya rabin dinari bata taso ba saboda haka akwai saɓani akan a wajen malamai lura da ingancin wannan hadisin ko kuma me ko rashin ingancinsa ina jin kun gane ai a ƙasa ga nan mala ya kawo muku bayani ku je ku duba ga bayanin ne yana na a ƙasa ko mu karanta shi ga abin da ya ce ya ce hukiya haka hadal ƙauli haka hadal ƙaula afwan haka hadal ƙaula an shafi'i shaukaniyu الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يا أم بتوانا مغنى يا ويتو تدقى الإمام الشافعي في كتابه أتكل تافن سميسون نيل الأوطار مبقى يفد أمك ما طبعة طبعة مكتبة القاهرة ما بيفدنا وتشيكرا بني to ni dai yana da bugun nawa da nake da shi kalan nawa abin nan tabatu daril hadith ne bil qahira mun gane shi ya ce maktabatul qahira ni kuna wa darul hadis ne an buga shi da yawa to to a ciki yake cewa wa qanna sabahu lahu fil qadim yes kun san Imam Shafi na da mazhabobi biyu ko yana da mazhabun qadimun yana da mazhabun jadidun yana da mazhabun qadimun fi Misr sannan yana da mazhabun jadidun fil Iraq zaman sa a Masar Imam Shafi yana ɗaya daga cikin malaman da suka zauna a Masar shi yasa al-Imam Suyuti ya ambace shi a cikin Husn al-Muhadara fi tarikh Misr wal Qahira ya kawo tarihin malamai duka gabaki daya alladina sakalu Misr ko nazaluha wanda suka sauka suka zauna a masa kun san al-Imam Suyuti littafin sa Husn al-Muhadara aya nan ne ba da tarihin kanshi shi ma eh kawo bayan ya ba da tarihin baban shi sai ya ce sun malfaƙiyo ila rabbi sai ya fara ba da tarihinsa kuma liman musulmi yana kwarzanta kanshi ko amma ba huwa ahal li kwarzanta kanshi ba ya cancanta ya kwarzanta kansa in ba ka da abin kwarzanta kai kace ba annabi yusuf alaihi salam ya ce ij'alni ala khazain al-ard wa inni hafizun alim to kai ma ka je wajen da kake ganin ba a san ka ba ka bayyana kanka wa huwa fi ma'ana hadithin rawahu at-tabarani fil kabir wannan ya kama kaman ma'anar wani hadisi ne da ya zo al-imamu tabarani ya ruwaito shi a cikin al-mu'jam al-kabir nasa an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam fi rajulin jama'a mar'atahu wa hiya ha'id game da mutumin da ya sadu da matarsa alhali wannan matar tasa tana haiza qala yace in kana daman abitan falyatasaddaq bi dinari in tsantsar jini jini asalin jini wato farkon haila kenan fal yatasaddaq bi dinar to ya sadaka da dinari wa in kana sufratan idan ko ya zama sufra sufra wato jajajajaja baki baki to shi kuma me fa bi nisfi dinarin to ya sadaka da da rabin dinari haka aka ruwaito to shi ne al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullah sai ya ce haka ya bada fatawa da haka wa hunaka riwayatun ukhra an ruwaito wasu ruwayoyin lil hadisi a game da wannan hadisin fi ma'ana kalamin shafi'i a maganar a wanda suka suke kan ma'anar magana al-imam shafi'i kaman al-imam ahmad ya ruwaito a cikin mujalladin sa na daya nan ba hadisi abin nan kai shafi na 245 kun san kun san da masanid musnad na al-imam ahmad bin hanbal yana da wahalar bincike yana da wahalar bincike kusan har yanzu ma amma sauƙinsa yanzu an samu ma'aikata da suka masa aiki akwai ashik abdulrahman banna baban hassan banna shi ya fara yin tartibinsa shi ashik hassan ashik abdulrahman banna abokin ashik ahmad muhammad shakir shi ne baban hassan banna hassan banna murshid na farko na al-ikhwanul muslimun to shi ya fara tartibin ya fara tartibin musnad imami ahmad yi masa namba to amma yanzu an samu malaman da kuma suka zo suka masa aiki bayan wannan lambobin sai suka masa faharis amma akwai akwai faharasa hadisan hasbal abwabil fiqhiyya sannan akwai faharasa hadisan hasbal mu'jam in ka in ka san da me hadisin ya fara da wani harafi ya fara sai ka tafi ka je za ka iya gani zai zai a wannan faharsa ko index din zai nuna zai faɗa maka cewa yana musnadin sahabi wani da musnadin hadisi sahabi wani tunda shi ka sa Imam Muhammad ya tsara littafin sa ne akan sahabbai misali ya fara da musnad al-ashara musnad al-ashara al-mubashirin bil janna da su ya fara musnadin sa na farko shine musnad Abi Bakar sannan musnad Umar sannan musnad Uthmana sannan musnad Ali sannan kuma sauran guda shidan nan to daga nan kuma sai ya zo ya musnadu ahlul bait ya ka musnad na abdullahi ibn abbas musnad al-abbas sannan musnad abdullahi ibn abbas sannan musnad al-hasan musnad al-husayn da sauransu to sannan kuma ya ci gaba da ambatan sahabbai to haka ya tsara sai da kai musnad al-imam ahmad in baka san sahabin da ya goyito hadisi ba to da kana da shan wahala amma waɗannan malaman namu Allah ya saka musu da alkhairi irin waɗannan ayyukan suka yi kuma kullum ana nan ana yi ta yadda za a sauƙaƙa wahalar da mu muka magabatan mu suka sha mu ko ko ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa ɗarin cikin ɗarin ta bamu sha ba ba mu ma sha komai an mana to kaga wannan shi ne saboda haka shi nan ya faɗi shafi ne wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i الإمام النسائي يقول توشي سنة ابن ماجه سنة الحاكم أتشن المستدرك to wannan dai abin da malai yake mana bayani akai kenan kun ga abin da yake nuna mana idan mutum idan mutum sha'awa wanda wanda ake tir da shi wanda aka fitar da shi misali zina zina mummuna ce ko mara kyau ce amma idan matashi ya zina muninta bai kai munin zinarwa ba da tijo sannan munin zinar da tijo matashin tsoho kenan ita kuma shi kuma munin bai kai munin zinar tsoho ba tukub tukub ko? to Allah shi tsare